فأرسلنا إليك فأرسلنا إليك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق على سير الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ ببلاد هذا المحضر وساق في بلاد الذاتين هذا البصري وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala bai kowa bai komai da ikon yi da hanawa wanda ya kaddara rayuwar mu zuwa wannan rana mai girma ranar litinin ranar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wacce ta yi daidai da takwas ga watan Ramadan jira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da sha takwas ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da hudu mu sake dawowa kan karatunmu bainar zuwaraini tsakanin wayannan lokutan sallah guda biyu wato sallar azhar da sallar la'asar inda muke ci riba biyu bayan riban karatu ga kuma riban ladan sallah alhamdulillah mun gode wa Allah kan haka muna cikin ainihin tafsiri na ainihin mun gama suratul ma'ida za mu shiga suratul an'am wannan sura Allah ya kira ta da suratul an'am mana sura ta wato dabbobin ni'ima nan ce an'am ana nufin dabbobin ni'ima Allah ya ba mu gaskiya yi dabbobin sa kashi kashi akwai dabbobi na ni'ima akwai dabbobi da ba na ni'ima ba wanda shine za ga har a firamare ana karanta da yara akwai dabbobin gari akwai dabbobin daji su dabbobin gari su ne dabbobin nema akwai dabbobin daji su kuma Allah ya kiyaye a hada da su inda ba a gidan zuwa inda za ka je kawai ka gansu ka ƙara ilimi da haka akwai dabbobi waɗanda su ba na ni'ima ba ne ba halatta cin naman su ba to amma akwai dabbobi da aka halatta cin naman su aka halatta shan nonon su su ne wa'innan dabbobi guda takwas da Allah zai ambata mana cikin wannan sura kafin a ƙare ta الله يأتي ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين من الإبل اثنين ومن البقر اثنين sun ƙare cewa dangin tumaki ana samun biyu mace da namiji ma'ana tinkiya da rago kaga biyu dangin awaki ana samun biyu wato akuya da taure kaga hudu kenan sai dangin shanaye ana samun biyu shine sa da saniya sai dangin raƙuma ana samun biyu raƙumi da sabuwa wannan su ne ainihin an'am dabbobi na ni'ima to Allah ya kira wannan sura da bayanin dabbobin ni'ima to anan kaga kamar abin nan da Hausa suke cewa an jefa kaza da gishiri don a nuna maka kenan za a tina wa ɗan adam ni'imomin Allah subhanahu wata'ala a kansa a inda ma aka kira sunan suran da sunan dabbobin ni'ima waɗanda Allah ya hore wa ɗan adam ya ci namansu ya sha nononsu ya yi amfani da ainihin fatarsu wannan sura masiyatun wato ta sauka ne kafin mai hijira kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka zuwa Madina a wannan lokaci wannan sura ta sauka illa sai dai aya guda ɗaya ita ce ayar nan wa ma qadarullah haqqa qadri da Allah yake cewa ba su girmama Allah ba su kar girmama Allah ba a da kuma ayan qul ta'alu wato da ayan da Allah yake cewa qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum to dole karanta muku abinda ubangijin ku ya haramta muku ana wa wurin ma qadarullah akwai ayoyi uku a wurin qul ta'alu akwai ayoyi uku to wannan ayoyi shida sune waɗanda ba su sauka maka ba ana ba su sauka ba kafin hijira amma sauran ayoyin suran duka sun sauka ne ayoyin kafin hijira hijira kuma kamshin autikin suna aya wannan sura tana da aya ɗari da hamsin da biyar ko ɗari da hamsin da shida a tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim mun fara da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai malai ke ce mana alqur'ani bismillah shi alqur'ani da man biyu ne akwai suwarun makkiya wa suwarun madaniya akwai surori da ake musu inkiya da surori ne na makka akwai surori da ake musu inkiya da cewa surori ne na madina in sabat suwarun makkiya bi annaha a aujab wato su surorin makka ana iya gane su daga surorin Madina mana ana bambance su da surorin Madina gurin takaita bayani surorin Makka za ga bayanan duka a takaice ne saboda wa ablag kuma maganganun bukata ta biya gashi an faɗi magana a takaice ko bukata ta biya لأن المخاطبين قريش هم العرب الفقهاء البلغاء saboda anan Makka wanda ake magana da su larabawa ne Quraishawa ne masu fasaha ne masu ilimin balaga ne ba na sai iya salon zance ya fahimu min al-arabiyyati ma la yafhamu ghayruhu hum laysu ka quraish su ba zama kaman quraishawa ba sun fahimi wani fahimta wal zakai da wurin ainihin ganewa fasahati kwame kokarin kwaikwayo a wato a cikin surorin makka sawawun al-makkiyyin wal madani a cikin surorin makka da surorin madina ولكن الإيجاز أكثر في السور المكية سيديين بيان أتكيسيها فيها وأسورور مكة في المدنية في السور المدنية لهذه العلة أنا سورور مكة سنتي yin bayani gamsashe kuma cikin kalmomi yan kaɗan fi da ainihin surorin masa malam ya ci gaba da bayani ya ce wal qur'anu mu'jizun fasahatuhu wa balaghatuhu husnu nazmihi shi alqur'ani ne gajiyarwa ne wurin fasaharsa da balagarsa da kyakkyawan jibinsa wal ikbar bil ghaib da ba da labarin ghaib wa da tanaqubihi da kuma rashin warware juna alqur'ani baya warware ainihin junansa wa kaunuhu jadidan ma'murul ayyam da kasancewan sa sabo ne duk da wucewan ainihin zamanin nuka a da'iman kodayaushe la yajidu shay'un a adallu ala sirkin nabi sallallahu alaihi wasallam min alquran babu wani abu da ake samu da yake nuni wato akan gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar alqurani mai girma alqurani mai girma shine babban abin da ya nuna gaskiyar aikan da Allah ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ummi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ummi ne ma'ana bai iya rubutu ba bai iya karatu ba na shafi qaumin ummiyin kuma ya rayu a cikin wasu mutane su ma ummiyawa irin su wanda ba sa rubutu ba sa karatu fi qafrin min al-ard aw wata busasshiyar kasa mala mar'a aliman qat wa tibar taba ganin malami a cikin ta ba ma wala jalasa aliman qat kuma ba taba zama bai taba zama da ainihin malami ba ko sau daya wa huwa bi nafsihi la qaw kitabatan wala yakiru shi ba bai yi rubutu bai yi karatu ba in ya rubutu da zai karanta ba idan ainihin bai yi rubutawa ba kuma sallallahu alaihi wa sallam shi hakan faɗa masa haka yin yabo ne wa ma jalasa katiban wala qari'an Allah bai taba ainihin zama da wani mai rubutu ko ainihin ya zauna da wani mai karatu ba a kaga abu ne mai ban mamaki abu ne mai ban ta'ajibi a ce wanda bai iya rubutu ba bai iya karatu ba ganin su ba malami bai taba zama da ainihin wani malami ba amma kuma ya zo da wani irin littafi wanda ya gagari masu rubutu da masu karatu da malamai da mawaka da duk wani wanda yake jin cewa wato yana da wani ilimi alqur'ani mai girma ya ainihin gajiyar da shi a ya ainihin kure wato fasaharsa sannan har yanzu malai ya ci gaba da cewa yana daga cikin abin da wannan alqur'ani mai girma wato ya ƙara bambanta da sauran littattafai wani irin littafi ne da zamani baya wuce shi ma'ana a al'ada dukkan mun sani ko kai ne ka dau abu ka rubuta idan kai sati baka duba wannan abin da ka rubuta ba idan ka dawo bayan sati daya zaka ce kai ya kamata ka gyara ka gyara ta zaka dan yori rubutu ka ce bari kai faskarima balle uwa ba kuma ka ce a wani ka dauka ka bawa ai kana dauka da ka ba wani zai ce na ga gyara anan na ga gyara anan sai gyara maka in ya gama gyarawan ya sake da maka da shi kai ma za ka iya gane cewa shi ma akwai kila abin da bai fahimta ba cikin abin da ka rubuta amma alqur'ani mai girma sai ya zama duk bayi da wannan baya ba, ba lokacin da za ka zo ka karanta shi ka ga cewa akwai abin da ya kamata a gyara a cikinsa sannan babu wani zamani da zai zo wato alqur'ani bai yi daidai da wannan zamanin ba mutanen zamanin sai sun gama gudu suna tunanin yanzu sun samu wani ilimi shikenan da an banka da cikin alqur'ani mai girma sai a samu wannan ilimin yana nan yanzu misali akwai ilimin da mutanen science ka gano wanda kuma akwai shi a cikin wannan sura ma da muke ciki shine sun gano cewa idan dan adam ya ƙara sama ma'ana yana ƙara tafiya sama iska za ta yi masa kaɗan dole zai rika zai rika buƙatar oxygen abinda zai taimaka masa wurin ƙarin numfashi saboda wato yanayin samansa yanayin iskarsa wato in yana sama numfashinsa zai zama yana yin kaɗan in ba ya talibi iskar da zai amfani da shi sai zama shi yanzu suka gano haka alqur'ani ke cewa ka annama yas'adu fis sama Allah ya bada labari na cewa waɗanda ba su imani ba wato sukan ainihin ji kuncin zuciya da kuncin numfashi duk lokacin da suka ga mu'minai Allah ya ce kamar wanda yake hawa sama kaga sun gano cewa ita wanda yake hawa sama yana buƙatar ƙarin numfashi sai Allah riga da ya bayyana sannan haka abin da ya shafi kamfani a sun gama bincike suka gano cewa idan sunaye ne za a amfani da shi wa mutane suna yana iya zama ɗaya idan hoto ne za a ga wasu suna kama iri ɗaya ba dangi ne babu na baba idan lambobi ne wani lokaci lambobin suna jirkicewa amma a yi amfani da wani abin da na kowa nasa a duniya daban ne da dan wani don a lambobi ana samun matsala a ba mutane biyu lamba kwalli da su zo a yi ta rigima muna ganin haka a makaranta an manta tun da ɗan adam ne an manta an ba da namban gaba ne musamman especially haka ce ma manual manual procedure za a bi za ka ga in lambar ce ma ba za su biya bukata da ma sai Allah ya ce akwai wani da baka sai su masu bincike a wannan zamani namu bayan karni goma sha hudu ma'ana shekara dubu da ɗari hudu sai aka gano cewa a yi tomfirin saboda zanen yatsa na kowa da rani kowa yatsun ma yatsan dama da yatsan hagu zanen su ba iri ɗaya ba ne yatsun ma ƙaramar yatsa da babban yatsa zanen su ba iri ɗaya ba ne cewa an gano wani ilimi babba ana fitiya da shi Allah subhanahu wataala sai ya nuna mana cewa ai wannan yana nan shekaru aru aru bala qadirin ala an nusawwiya bana Allah subhanahu wataala yake cewa ai muna da dama da muka halicci dan adam sai mu daidaita zanen yatsun mu daidaita yatsunsa wurin tsawo mu daidaita zanen su wurin iri daya amma Allah ya ce ba mu yi haka ba shi dan a cikin dan ba abin da suka gano abin da suka gano din Allah subhanahu wataala dama ya riga da ya gaya mana shi a cikin alqur'ani mai girma to haka in ka koma ilimi na agric zaka ga akwai shuke-shuke da ba sa iya haihuwa sai an samu barbara ma'ana sai wani furan ya taso daga wani wuri ya zo da ki ainihin wani wanda bai da furan shikenan wannan sai ya sa su haihu sai ga alqur'ani mai girma yana gaya mana cewa a can cikin suratul hijri Allah subhanahu wata'ala yana bayani irin wannan kimiyya da cewa Allah subhanahu wata'ala yana aiko iska wacce za ta dauko wato wani fure ta zo ta maka a jikin wani fure sai wannan ainihin auren da ta hada tsakanin su sai bayar da yaya to haka alqur'ani mai girma ya bada ilimin abinda ba zai taɓa faruwa ba wannan abubuwa ne da ake gani sun faru aka binciko ana tunanin an binciko sabon abu alqur'ani mai girma ya ce akwai shi da mu to abubuwa ma da basu faruwa ba alqur'ani mai girma ya ba da labarin su kuma sun faru yadda alqur'ani mai girma ya ba da labari sannan har yanzu ma ya ci gaba da cewa a wannan babban manzo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama bai taba yin wata doguwar tafiya ba tafiyar da ake tunanin ya taba yi tafiya ce zuwa Sham a sawun farko kan ma tafiyar ba ta yi ba ana kan hanya wani fada ya gane sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama sai yace a koma da Annabi sallallahu alaihi wa sallama koma ta tabi kuma yayi tafiya din amma a ittifaki bai gamu da kowa ba harkar kasuwarsa ta kai shi kuma ita yayi kuma ita ya dawo sannan a har yanzu wayannan kafaran larabawa suke cewa sai suke zargin cewa wai ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zama tare da wani mutum da ake kira alqainu wannan alqainu wani mutum ne banasari ma'ana kirista ne kuma ba balarabe bane ya ka karanta littattafai irin na addinin Kirista to Annabi sallallahu alaihi wasallama sukan zauna su hira da shi to aka ce shi abin da yake Annabi sallallahu alaihi wasallama yakan araba manzon Allah hakuri ne yace masa kai hakuri na karanta cikin littafin annabawa kaga wahalan da kake da mutanen nan haka annabawa ma suke shan wahala Annabi Isa namu ma ya sha wahala aurin mutanensa haka annabawa suna shan wahala a wurin mutanensu to sai suka ce wai wannan mutumin shine yake koya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya musu martani kamar yadda zamu ji Allah subhanahu wataala yake cewa yaquluna inna ma yu'allimuhu basharun lisanu alladhi yuhiduna ilayhi ajamiyun wa hadha lisanu arabiyyun mubin ai wannan mutumin da kuke tunani shine a Makka yake ga yake koya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan alqur'ani ai shi din ba balarabe bane ana shirin ba nasare ne nasara ne bai ma iya larabci ba littattafan da da yake karantawan kuma ba da larabci aka yi su ba da haka ba wani kenan kuma abin da yake faɗan ma annabi yake faɗa shi ma wannan mutumin an tambaye shi bai san abun ba to kaga kenan ba abun sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wannan dai duka yana daga cikin abin da za mu gane a cikin surorin Makka ana surorin makka suna da bayani akan irin gwagwarmaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi da kafirai saboda nan ne aka fara addinin musulunci kafin Allah subhanahu wataala ya bashi umarni ya hijira ya koma Madina addinin musulunci ya zo ya karfi ana ya kafa daularsa har ya zo ya yi yaki makka har ya bude ta har addinin musulunci ya karaɗe duniya gaba ɗaya malai cewa har yanzu akan wannan sura hadi sura makkiya wannan sura makkiya ce ana ta sauka ne a makka kadan kuma daga cikin abinda surorin maka suke kunsa ma'ana shine wa'in abubuwa da za a irga kaɗan na farko dai isbatu usulin itiqad a surorin makka suna tabbatar da wato tushen aqida na addinin musulunci ma'ana tauhidi kenan na biyu isbatun nubuwa surorin makka suna tabbatar da annabta batun annabta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta Allah sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne a akawar da dukkan shubha da su kafirai suke faɗa akan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda zamu ji ko tun a farkon wannan sura ma wai me yasa Allah zai aiko mutum Allah ya aiko mala'ika bara a ai ba ai mutane ne a wurin Allah ya ce ai mutane ne a wurin walau ja'alnahu malakan laj'alnahu rajulan kamar yadda zamu ji a cikin wannan sura da za mu mai da shi mala'ika ma da mutum za mu mai da shi Allah ya ce wallabasna alaihim ma yalbisun da mun sa shi yana sa kaya irin kayan da mutane suke sawa dan haka a ai idan da mala'ika ne ba za ku fahimce shi ba ba zai fahimce ku ba yare kawai idan ya saba ba a iya fahimtar juna balle idan ya zama tsarin halitta ya saba misali a ce wani ne da yake wani bature ne ya zo daga faransa ya zo wannan gari namu mai albarka na gombe zai gaya mana wani sako to sai aka yi sa'a kila dama nan a nan gombe na mazan da matan ba a dini na goma complete ba za ni lalla ta duk wani matan akwai ta zuwa da ɗan ɓambalin sai aka yi karo wanda ya yi faransanci a nan gombe baya nan da Allah wannan bature zai isar da sako zai isar ba kaga fa mutum ne dan gwammu yare ne kawai ya saba amma bukatar da ya zo da ita bata biya ba bukatar sa bata biya ba na abin da yake so ya biya mana mu ma abin da muke so mu ji bai biya ba to ina ga idan an yi aiko mala'ika mala'ikan da in haka ce shi zai jagorance ku ba ci ba sha ba bacci ba sha'awa ba komai an yi za ku zan iya ba eh da yadda ake azumin nan ba haka za a yi dai kawai ba ci ba sha'awa ba komai kaga abin sai ya zama da wahala sannan har yanzu surorin makka suna isbatul ba'th wal hisab wal jaza surorin makka suna tabbatar da tayar da mutane bayan an mutu wanda yana daga cikin abin da kafirai suke karyatawa yanzu ai da ni tuna kunna turabana inna lamaqusuna yanzu idan muka mutu muka zama kasa akwai rakuran da za a tayar da mu lallai akwai ranan tayarwa ai wanda yake da iko yi halitta a farko wato yi halitta a farko ma yin akwai abun wahala ya fi zama da wahala akan bayan an yi halittar daga baya a sake ta yawa inda akwai wahalar ma to a kirkiro ka daga farko babu wani sample ya fi wahala akan a ce bayan dama akwai sample ɗinka a sake ainihin halin doka wanda Allah ya taba su lissafi da abin da ya shafi ma'ana irrai yanzu abincin da muke ci mushen mu na bara da muka bunne shine shine ya tsiro ma'ana ya zama abincin da muke ci yanzu abincin da zamu ci baki kuma sai mun ga ruwa ya fara sai mu je mu kama mu tona mu bunne kaga ya mutu kenan yadda ake bunne dan adam amma kuma sai kaga ya tsiro ya ya sake dawo da sabon masara in masara ka shuka masara za ta dawo in gero ka shuka gero ne zai dawo ba za ka shuka masara ka ce za ka zo ka ga gero ba wannan kadai shi ma yana nuna kafaran cewa lalle akwai tashi bayan an mutu abu na hudu tibyan usulid din wal akhlaq wal adab al ijtima'iyya ana surorin makka suna bayanin asalin addini da kuma halaye da laduba na zamantakewa ne yau da kullum sannan alwasail ashra almuqarrada fi kulli risalati ilahiyya har yanzu wannan sura ta an'am tana dauke da wasiyoyi guda goma da Allah subhanahu wataala wato ya faɗa yayi ta faɗa a cikin dukkan ainihin tsari na annabta annabawa sannan addini min ahli adam ila muhammadin alaihi wassalam wato wannan sura za ta yi mana bayanin yadda addini yake daga kan annabi adam har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yadda ake karkasuwa da yadda wannan karkasuwa yake tasiri akan sha'anin wannan addini as-sa'adatu wash-shaqawa wal-jazaa'u al-ukhrawi wannan sura za ta yi mana bayanin masu rabon lahira da waɗanda ainihin a ba su da rabon lahira da kuma sakamako na lahira da yadda ake karɓar kyawawa da kuma yadda ake rubuta munana sannan annasu dimna sunan ilahiyya wal aqdar amiluna bil iradati wal ikhtiyar fala jabra wala ikrah cewa har yanzu wannan sura za ta yi mana bayani mutane suna rayuwa ne irin yadda Allah subhanahu wataala ya tsara su wanda Allah ya tsara zai rayu a mumini samu ne zai ci gaba da rayuwa wanda Allah ya tsara zai rayuwa kafiri ba kafirin zai ci gaba da rayuwa duk bayanin da za a yi masa duk irin mujja da zai gani ba zai sa shi ya canja daga kan layinsa ba sannan al'adul ilahi wannan sura za ta yi mana bayani irin adalci na Allah subhanahu wataala wato inda zai hukunci tsakanin al'ummatai da mutane ɗaiɗaiku anan Allah zai mutane a dunkule hukunci zai wa ɗaiɗaiku hukunci kowa zai girbi sakamakon aikin da yayi wanda yake kyakkyawa zai ga kyakkyawa wanda yake mummuna zai ga mummuna wannan kenan a har yanzu yace nazala marratan wahida wannan sura suratul an'am ta sauka ne sauka qala rasul sallallahu alaihi wa sallama Allah zira da Allah tabbata gare shi yace subhanallahi alazim subhanallahi alazim sarki ya tabbata ga Allah ne girma sarki ya tabbata ga Allah ne girma hadhihi sura kun ga wannan sura suratul anam shayyaha sabuna an malaki malaika dubu saba'in ne suka riko ta lahum zuharun bitasbih suna da wata irin murya ta tasbih suna ta tasbih suka sauko da wannan sura falamma qara'a annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi karanta wa yake sahabbai amara bi tijabatiha kullan annabi sai umurni a rubuta ta gaba daya fire da kuma da dare daya قال رسول صلى الله عليه وسلم Allah la jira da ni tarar tabbata gare shi yayi magana kan wannan sura ya bada fa'ida ga wanda ya samu dama Allah ramma ne zai iya karanta wannan sura to lalle akwai dimbin fa'ida da ainihin alkhairi a ciki yace man qara hadhihi sura wanda ya karanta wannan sura suratul an'am wa kala Allah bi 40000 malakin yaktubuna lahu mithla ibadati ila yawm qiyamah Allah zai wakilta masa mala'iku dubu arba'in za su rika rubuta lada wato na adadin ibadarsu ba na ba adadin ibadarsa ba a'a suna rubuta lada irin adadin ibadarsu misalin ibadarsu har zuwa ranar tashin kiyama ana zai ta samun lada ba yankewa saboda su mala'iku ba sa yankewa duk ainihin barin ibada yusabbihuna al-laila wan nahara la yasturu sannan وينزل ملك من السماء السابعة معه مرزبة من حديد sannan bayan an bashi wannan dimbin lada wanda kaga zai amfana da shi ne a lahira to a nan duniya kuma Allah zai aiko wato wani mala'ika tare da wani ainihin guduma ta bakin karbe mai kauri da zai zo a rika gadi fa idza arada shaytan an yusawi ayyu wasisa lahu idan shedan ya zo zai ainihin wasa da zuciyarsa daraba wuce wannan mala'ikan ya buge shi to kunu sab'una hijaban bainahu wa bainash shayatin sai ya zama sai an samu hijabi 70 a tsakaninsa wato da wato shedanu wa yawmal qiyamati a ranar tashin alkiyama idza bu'itha min qabrihi idan aka tashi shi da kabarinsa ya kulu rabb ubangiji zai ce masa ya insan ya kai wannan mutum sir fi zilli yawma la zilla illa zilli sir ka ci gaba da ainihin tafiya fi zilli a cikin inuwata yawma la zilla illa zilli ranar da babu wata inuwa sai inuwata warikin jannati kuma ka shiga aljannata wa sharab min alkawthar ka sha daga ruwan alkawthara fa anta abdi haqqan wa ana rabbuka kai bawa na ne na gaske kuma ni dinnan ne mai ubangijinka wannan kenan ga wanda ya samu daman karanta wannan sura gaba daya ga dai irin jibbin lada da zai samu Imam Sa'alabi ya ka wannan hadisi kuma an karbo shi ne daga Jabir ibn Abdullah al-Ansari ah sannan kuma Imam al-Qurtubi ma ya kawo shi cikin littafin sa juz'i na 6 shafi na 383 sannan ga wanda bai zai iya karantawa duka ba to wa salatu ayati min awwali hadhihi sura ya karanta ayoyi uku na farkon wannan sura man qaraha wanda ya karanta ta kullu yawmin kowace rana asamahu Allah min ash-shayatin Allah zai kare shi daga sharrin shaytanu wa kataba lahu adada ma nazala min min as-surati min al-mala'ikati alfan tasbida alfan daga Allah zai rubuta masa lada zai sa rubuta masa lada na adadin mala'ikun da suka sauko tare da wannan sura sune mala'iku dubu saba'in Allah zai sa a rubuta masa lada na adadin ibadar wayannan mala'iku dubu saba'in ne ila yawmin kiyama har zuwa ranar tashin kiyama walam yamna'uhu min dukhulil jannati kuma babu abin da zai hana shi shiga aljanna illa al-maut sai mutuwa da aka ce guda biyu akwai wata fa'ida ma da malamai suke bayarwa sun ke karanta wayannan ayoyi guda uku na farkon suratul al'am bayan sallar asubahi su sun faɗi lokaci amma nan an ce ayoyi uku na farkon suratul al'am kawai ba faɗi lokaci ba akwai ayi a fa'idar da ta zo ita ta zo da lokaci ta zo ita ma da nata adadi wanda ya mujinci karanta ayoyi wato uku na farkon suratul an'am bayan sallan asuba kafa shida yana hadawa da ainihin wata addu'a da zan faɗe ta yanzu insha Allah ta'ala Allah subhanahu wata'ala zai hore masa arziki zai yalwata masa al'amuransa zai rika samun saukin rayuwa musamman irin wannan lokaci da muke cikin kuncin rayuwa wannan ayoyi sune alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون to daidai wannan taksibun din shine suka san ayoyin guda uku wanda ya lizi karanta su na cewa bayan ya karanta ta Allah mai ya tsaluka min fadlika ya Allah ina roƙonka daga falalarka sai faɗa sau uku wannan kuma ayoyin zai faɗi sau shida insha Allah ta'ala Allah zai sauƙaƙe masa al'amuransa na rayuwa da aka da mun shi alƙur'ani waraka ne kuma kamar yadda muka yi ta faɗa jiya duk wanda ya zama yana fama da ciwo gashi Allah ya ba shi alƙur'ani to fa ya wahalar da kansa don Allah subhanahu wata'ala ya ba shi magani dukkan abin da ya gagara a koma ga Allah subhanahu wata'ala abin zai sauki ita kam halitta ba za ta iya maka komai ba ita ma ba za ta yi kanta komai ba balle ta yi maka wani abu a wannan aya kamar da alaran mai karanta wannan aya ta farko za mu fara tafsirin wannan sura a irin wannan kalan surorin sun zo guda biyar ne a cikin alkur'ani mai girma ma'ana surori da suke farawa da gode wa Allah subhanahu wataala Allah da kansa yake gode ma kansa da kansa an fara da suratul fatiha sai wannan sura ita ce ta biyu a suratul an'am sai suratul kahfi ita ce ta uku sai suratul sab'i ita ce ta hudu sai suratul fatir ita ce ta biyar in banda wayannan biyar din ba za ka saki samun wata sura wacce ta fara da alhamdu ba ma'ana ta fara da wannan kalmomi ma'ana na gode wa Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wato alwasful jamilus sari ana sifantawa mai kyau tabbatacce duka ya tabbata ga Allah as-sana'u lillahi tabaaraka wa ta'ala yabo duka ya tabbata ga Allah madaukakin sarki alhamdu kulluhu lillahi la ilaha shi godiya duka Allah ake yi ba wani Allah ba na'am yace idza karamaka insanu tashkuruhu sai mun sani idan mutun ya mutunta ka zaka mar godiya wata zaka masa godiya wata hamdu ka gode masa wa idza karamaka malikun tashkuruhu idan basara ke nema zaka gode masa wata hamdu ka gode masa to la shukrullaha man la yashkuruna wannan din ba laifi bane haka ake so duk wanda baya iya gode wa mutane to bai zai iya gode wa Allah din ba alama zaka yi gode ma Allah shine idan ainihin mutane sun maka zaka ainihin gode musu zaka musu godiya ta shukuru zaka musu godiya ta hamdu ana zaka gode da harshe zaka kuma gode da gabbai kaifa yakunu alhamdulillahi wahdahu ce to ta yaya godiya za ta kasance ga Allah shi kare yace alhamdu kulluhu lillah godiya duka ta Allah ce alhamdu idza kana lillahi fa huwa lillah idan kai niyya zaka gode ma Allah shi kadai to Allah kake godewa wa idza kana lillahi fa huwa lillah in ma wani Allah kake godewa to dai Allah kake godewa don abin da ya dauka ya bakan Allah ne ya bashi in kace masa ka gode ma to lalle ba shi ka godewa Allah ka godewa don abin da ya dauka ya bakan shi ma ba nasa bane na Allah ne ya biyo da abin ainihin ta hannunsa haka mu zama masu yawan gode ma Allah subhanahu wataala kamar da kullum ma yace mu Allah kara masa rahama shi kuma fiti yana faɗa yana cewa ita godiyar nan duk lokacin da zaka faɗi wannan kalma ta godiya ka gode sau hudu saboda sigogin godiya alqur'ani mai girma sun zo su ne sau hudu eh akwai inda Allah subhanahu wataala ya gode ma kansa da kansa kamar irin wannan wuri alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur alhamdulillahi rabbil alamin nan kaga Allah ya gode ma kansa sannan akwai inda Allah subhanahu wataala wato ya gode ma halitta ma'ana ya jinjina ya gode wa halittarsa shine inda Allah ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yake cewa wa innaka la ala khuluqin azim ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama wallahi kana kan dabi'u da halaye masu girma akwai inda shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gode ma Allah subhanahu wataala ba shi ba da dukkan annabawa zaka ji suna cewa rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya Allah ka bani dama in gode maka akan ni'imomin wato da kai sannan godiya ta hudu ita ce godiyar da zamu yi tsakanin mu da junan mu mutun ne ya maka kyautai ya maka alkhairi to ka gode masa kai masa addu'a ka ce Allah ya saka masa da alkhairi wannan ubangiji da ya cancanci godiya wato shine alladhi khalaqa as-samawati wal ard shine wanda ya halicci samai da ƙasa a wanda wannan qasahuma bil dhikri ba iya samai da ƙasa kare Allah ya halitta ai komai ma manzari Allah ne ya halicci amma me hikimar Allah ya kebance samai da ƙasa ya ainihin ambace su anan kamar cewa su kaɗai ne ma ya halitta a cikin halittunsa aka ce su ne a'zamu li annahuma a'zamul makhluqati lin nazirin saboda su ne mafi girman halittu ga masu kallo wato ita halittar sama da halittar ƙasa ba sai an nuna ma ba eh ba sai an nuna ma ba ita ƙasa ne ya ishe ka cikin ta kake rayuwa ita kuma sama ya ishe ka ita ce take maka inuwa ita ce take sauko maka da ruwa ka san amfanin ƙasa ka san amfanin sama sama tana maka inuwa tana baka haske in dare yayi ta hanyar fitilu na taurari da ainihin wato wata da yake sama sannan ka san irin a zamanin mu na yanzu har wayoyi ma da muke amfani da su ai kaga wata kimiyya ce da ake harbawa tauraron nan adam da ake jefa a cikin sama wanda kaga duka amfanin sama ne a wurin mu da haka Allah subhanahu wataala idan ma baka gane shi da komai ba ka gane shi da wannan fafadan halittar samai da kasa kuma Allah subhanahu wataala kaga ikon Allah wato Allah yana gaya mana da yayin halitta samai da kasa ita ƙasa da take nan ƙasa Allah subhanahu wataala yace sai bata zauna yadda ta zauna nan ba waja'alna fil ardi rawasiya Allah yace sai da na sanya mata manyan manyan duwatsu suka danne ita ƙasa an sa mata duwatsu sun danne ta kaga akwai abin da ta dogara da shi kenan Allah yace mun sa ta danne ta saboda kar ta fada da ku amma sama dan Allah ya nuna cikar iko ga ta nan fafada duk fadinta nan sai muka ji Allah yana cewa Allahu allazi rafa'a samawati bighairi amadin tarawna Allah shine wanda ya ainihin daga sama wato ba tare da ginshiki ba kamar yadda kuke ganin shi inda da ginshiki da tsoro zai kama mu mu ce to akwai ranan da ginshikin zai gaji ko wani abu zai zo ya tunkuɗe shi amma Allah subhanahu wataala ya ce na yi ta babu ginshiki amma kaga hular kama yanzu idan ba ginshiki ba za ta zauna akan ka ba amma gashi sama Allah subhanahu wataala da duk fadinta nan Allah subhanahu wataala yayi ta da gishiki Allah yake waja'ala zulumati wan nur Allah sai sanya dufai kuma ya sanya haske anan malamai sun yi ta magana suka ce to nan ma dai kamar da alqur'ani da mun kullu yake ga mana afala yatadabbaruna alqur'an shin ba za su rika lura da nazari na irin salon alqur'ani mai girma ba da yadda alqur'ani mai girma yake ba am ala qulubin afaluha ko kuma dai an rufe zukatansu ne ga baki daya anan Allah ya kira dufai da jam'i amma ya kira haske da ifradi ba da ba da jam'i ba bai ce anwar ba bai ce khalaqa zulumati wan anwar ba sai ce khalaqa zulumati wan nur Allah ya ce sai ya halitti dufai ya kuma halitti ainihin haske sai ce ai kullu zulmatin wa nurin au zulumatil kufri wa nurin iman ana nufin wato duhu da muke gani kowane irin duhu a hakan nan hasken ma ana nufin kowane irin haske da muke gani ana dai ana nufin kaman dare da rana kenan dare duhu a rana kuma haske sannan malaman tafsir suka ce a'a ana nufin wajarar zulmati wan nur anan ana nufin zulmat shine duhu na kafirci an-nur kuma haske na imani shi yasa ma malamai suka ce aka kira zulmat din da jam'i saboda hanyoyin kafirci suna da yawa amma hanyoyin musulunci shiga addinin musulunci hanya guda ɗaya ce da ka shaida ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shikenan ka zo musulmi ka shigo addinin musulunci Allah ya ce amma duk da haka sun mallabina kafaru bi rabbihim ya'dilun sai ya zama sun mallabina kafaru sannan sai waɗanda suke kafirci ya'diluna bi rabbihim suna kaucewa umurnin ubangijin ana ba sa yi ba su yadda suka yi imani da Allah subhanahu wata'ala ubangijin su ba ba su yadda suka yi abin da Allah subhanahu wata'ala ya halicce su domin sa ba shine wato bauta Allah ya ce huwa allazi khalaqakum min tinin thumma qada ajalan wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun Allah ya ce huwa allazi khalaqakum min tin Allah fa shine wanda ya halicce ku daga tabo wato ai bi kalbi abikum adama minhu an halicci babanmu annabi adamu daga ainihin tabo din Allah ya ce thumma qada ajalan sannan sai Allah ya yanke wani lokaci lakum gare ku tamutuna inda intihai da za ku mutu yayin karewan wannan lokaci din kowa yana da lokacinsa yana da shekarunsa yana da watanninsa yana da satukansa yana da ranakunsa yana da awoyinsa Allah ya ce to wannan duka na muku sannan kuma wa ajalun musamman da kuma wani lokaci na musamman da nayi wa duniyar gaba ɗayanta wato inda hu a wurin Allah ne ba su kuma tayar da ku ma'ana lokaci na musamman da nayi wa duniyar za za ta ƙare sannan kuma za a sake ta da ku summa antum tamsarun amma kuma abun mamaki sai ku wayannan kafirai ma'ana kuke yin shakka akan cewa bayan kun mutu Allah subhanahu wataala zai iya tada ku ai a annahu ibtada khalaqakum wa man aqdara ala ibtidai fa huwa ala i'adati aqdaru ai kada ku manta da kuke kokon cewa Allah bai zai iya tada ku ba Allah nan fa shi ya halice ku tun farko wanda ya halice ku tun farko bai sha wahala ba ba tare da ya ga sample a wurin wani ba ai ya sake dawo da ku wannan ya fi masa sauki subhanahu wataala anan malamai suke cewa har yanzu a an kawo ɗaya daga cikin dalilan bauta don mun baro a cikin suratul baqara Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhal ladhi ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku mu'minai ya ya ku mutane ku bauta wa ubangijin nan da ya halice ku daka halitta kadai da Allah ya halice ka koda bai ma komi ba wannan halittar da ya maka ya cancanta ka bauta masa Allah ya ci gaba daga dan adam da ile kusan guda biyar da ya wajaba sanadin su ma ya bauta wa Allah shine Allah shine ya halice ku alladhi ka wallazi da qablikum la antum tabun alladhi ja'alakum al-ardha firashan wanda ya sanya muku ƙasa tana shimfiɗe was samaa bina'an ya gina muku sama wa anzala minas samaa'i ma'an ya sauko muku da ruwa daga sama fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum ya sauko muku da ainihin ya ba ya yi fitar muku da abinci bayan saukar ruwa na ainihin yayin itace malamai suka ce wannan dalilin guda biyar kadai ya wajaba bawa ya bauta wa Allah domin su na farko ya halice ka baka biya shi da komai ba na biyu ya shimfida ƙasa da za ka zauna na uku ya ainihin wato gina sama da za ta yi maka inuwa sannan na hudu ya ainihin sauko da ruwa daga wannan sama ɗin sannan na biyar kuma ya sa ita wannan ƙasar ta fito maka da abincin da za ka sha ka yi buƙatar ka da yau da kullum to ko don wannan kaɗai ya waje baka bauta wa Allah subhanahu wata'ala Allah sai ya ci gaba da gaya wa wayannan kafirai yadda yake da abin da ya dace kuma a yi mu'amalance shi da shi Allah ya ce wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun wa wallahu fis samawati Allah wato shine ubangijin nan da ya fi cancanta abauta masa kuma mulkin sa ba iya kasa bane kadai a'a mulkin sa fafada ne har cikin samai wa fil ardi kuma mulkin sa fafada ne har cikin kasai ya alamu sirrakum wa jaharakum ya san abin da kuka boye ya san abin da kuka bayyana a ya san boyanku ya san abin da kuka bayyana ma'ana ma tusiruna ma tajharuna da abin da kuke boyewa da abin da kuke bayyanawa kai ba wannan kadai ba wa ya'lamu ma tasibun ya san dukkan abin da kuke aikatawa min khairin wa sharrin na alheri ne ko sharri wannan shine cikakon ayoyi guda uku nan da ake so kullum bayan asuba mutum ya karanta su ko kuma a koda yaushe ma ya karanta su mun ji fa'idan karanta su na bayan asuba kuma mun ji fa'idan karanta su na ainihin koda yaushe ba Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma ta'tihim min ayati min ayati rabbihim illa kanu anha muridin amma abin takeici wayannan kafirai na makka duk da wayannan dalilai na cewa Allah shine ya halicce su sun san da wannan sannan Allah shine ya tsara musu lokaci suna gani wani ya mutu wani ya haife shi sannan Allah subhanahu wataala ya tabbatar musu ya san abin da yake cikin samai ya san abin da yake cikin kasai ya san abin da suka boye ya san abin da suka bayyana amma kuma kai ya san ma duk abin da suke aikatawa amma abin da kai ce Allah ya ce wa mata atihim min ayati min ayati rabbihim babu wani aya da suke zuwa musu a daga ayoyin ubangijin su ko mu'jiza daga cikin mu'jizin ubangijin su illa kanu anha mu'ridin sai sun kasance wato suna kauda kai ga barin wannan mu'jiza din ana babu abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai nuna musu ba amma kuma hakan bai sa su yi imani ba shi yasa muka ce Allah ya faɗa mana yadda ya tsara ɗan adam haka yake in Allah ya tsaro ɗan wuta ɗan wuta to haka zai rayu a ɗan wutansa duk dalili ai dalili ya tsare mutum ya ga annabin Allah ga babban misali da kullum muke bayarwa wanda inda wato ba ba dan kafiran makka wasu sun Allah ya riga da ya ɗora musu wannan ashqawatul abadiyya ba damo ne ba na farko tukunna manzo Allah yana magana da dabbobi dabba ta zo ta annabi yi magana da ita annabi yayi magana da tsuntsuwa annabi yayi magana da raƙumi annabi yayi magana da akuya annabi yayi magana da barewa duka wannan a gaban su annabi yayi magana da wayannan dabbobin to wannan wani zai iya cewa ai dabbobi ne masu rai to har marasa rai ma annabi yayi magana da annabi ya yi magana da damoyin kike kamar da bukari ya ruwaito imam qawiyar ma ya kawo cikin ashifa na wani balaraban ƙauye da ya zo kawai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kewaye yana wazi kawai ya zo ya yi farautar damansa ya yanka fadaman ya ɗauko irin bindin da ake ɗaukowa a tusa ta cikin kayi din nan ya fito ta baki ya yi masa haka yana ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zari bindin ya zo ya jefar da wannan yankikin damon da ya daina motsi babu rai a jike shi sai ce in ka ga na yi imani da kai sai in damon nan ya yi imani ta ci kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya duba a shi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a ya dubi wannan damo ya ce kai ya babbu man rabbuka ya kai damo waye ubangijinka wa kake bautawa damo ya amsa yace alladhi bi samai arshuhu ubangijin da al'arshin sa wato yake sama wa fil bahri sabiruhu ubangijin da kaga da yadda teku yake amma Allah ya ce ta hanyoyi jirgi sai ta so daga America yazo har Lagos eh bare mata ba amma kai kila yanzu a garin nan ma an ka shiga wata anguwa sai an dawo da kai eh musamman irin anguwannin da ba su da layukan nan ka kashi ka ga bulla sai ka karshen da in zaka dawo kar ka bulla gidan wani dan karshen da sai an dawo da kai mun ji wata anguwa na anguwa uku ko canjin din dutsen nan gaskiya in dai ba an fito da ni dan anguwar ba ni ba zan yi ga ba zan yi fitowa ba to abuwa samalin ne a cikin bala ta garwale to amma haka jirgin ruwa zai ɗebo daga teku wafil bari sabilu sannan wafil jannati na'imu wa fil nari iqabu yace ubangijin nan shine wanda ya aje nemomin sa aljanna ya ainihin aje hukumar sa kuma a wuce da Allah da mu ya san Allah ko bai san Allah ba wannan da mu ya san Allah Allah Allah yace to tunda ka san Allah wa man ana ni kuma waye yace anta rasulu rabbil alamin wa khairu man wafa al qiyamah kai ne manzon ubangijin tarikai kai kai ne gatan duk wanda ya tsinci kansa a filin tashin alkiyama kaga dai da mu yayi magana shi ka an ci sa'a nan balaraban ya musulun amma akwai sauran da suke kewaye da wurin ga yankin damo macece me rai ma ba ta baji yayi magana ba balle yanzu amma ga shi yayi magana ba shi imani dan ka gane imani ko Allah yake bayarwa wallahi mu gode ma Allah Allah na bamu labarin kafiran nan ne dan ka gane cewa Allah ya ba wayon ka bane ba dabaran ka bane da ka da ka bulla cikin su ba yadda kai ya haka zaka zama kawai eh duk wannan dalilan ba za su sa karkarba karba ba to ba nan da abun ban mamaki ba ai wannan zaka ce mataccen damo ne amma da jini a jikinsa kila da sauran ruwa a jikinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana da cinyan akuya bayan an yanka akuyar an gididdiba ta ma'ana an yi an yi an daddatsa ta an sa ta a tukunya ta bararraka ta nuna kaga idan kace kila ne dan kokonto zai ta ta tunda da sauran jini a jikinsa bawo ya iya magana tunda da sauran jini a jikinsa kila da sauran ruwa a jikinsa amma da Allah naman da ya shiga tukunya ya sha wuta shi akwai wani tunanin sauran jini a jikin ko tunanin wani abu na rai ka san wani lokaci akwai dabbobin da in aka fice kuma za ka ga naman yana dan yana dan rawa ko to wannan ya shiga tukunya aka yi bara wanda Allah ya dago cinya ta yi magana duk wannan bai isa ba dan ka gane cewa akwai shiriya shiriya ta Allah shi yasa Imam Al-Bukhari yake cewa rabbi innal huda hudaka wa ayatuka nurun tahdi biha man tasha Allah Allah na yadda shiriya fa shiriya wa ayatuka nurun ayoyi kuma alamomi da kake bawa annabawa da mu'jizozi haske ne amma fa ba kowa ke ganin wannan haske ba tahdi biha man tasha kana shiryar da ita ne ga ainihin wanda kaso daka wanda ba so shi da rahmar ba wato duk abin da ya gani na aya na mu'jiza wato bai zai sa shi imani ba shi ne Allah yake gaya mana nan wa ma tatihim min ayatin min ayati rabbihim babu wani abin da zaka zo musu da shi na ainihin alamomi na ainihin annabtarka illa kanu anha muridin face sun kasance suna ainihin kawar da kai gaba da wayannan ayoyi faqad kazzabu bil haqq faqad kazzabu bil haqq lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yastahzi'un Allah subhanahu wata'ala yake cewa faqad kazzabu bil haqq lamma ja'ahum wayannan kafirai na makka alin su bai da kyau dama an ce sura makka tana ba da labarin mutanen makka ne ko Allah ya ce baka ka zama bilaki hakika sun karyata alqur'ani alhaqu anan ana nufin alqur'ani sun karyata alqur'ani lamma ja'ahu bi ayyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi Allah ya ce kuma kada su dauka sun ci bilin fa sawfa yatihim amma ma kanu bi yastazi'un da sannu labari zai zo musu na makomar waɗanda suka ainihin kasance suna ingilanci da littattafan Allah subhanahu wata'ala ana ba ta ba ko littafi a ki karba a yi ingilanci da wannan littafin Allah ya bar wa'annan mutanen ba tare da ya kama su da haka Allah zai tausaya musu ya gaya musu labarin waɗanda suka gabace su domin hakan ya zame musu wa'azi kuma Allah ya gaya musu labarin abin da zai faru a ranar tashin alkiyama domin hakan ya kasance musu wa'azi Allah sai ya fara musu da labarin duniya kafin a je musu da labarin lahira ne daman tun da Allah ya ce fa sawfa yatim an ba'u da sannu za mu kawo musu labari da makoma za a faɗi makoman a duniya za su mu faɗi makoman a lahira na'am ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم في الأرض ما في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشعنا من بعدهم قرنا آخرين Allah subhanahu wata'ala ya tambayi mutanen Makka domin ya karfafa musu gwiwa ma'ana na cewa lallai shi din nan ubangiji ne da ba yau ya fara aiko annabawa ba kuma ba yau aka fara samun kafirai ba ba kan su aka fara kafirci ba akwai wanda sai kafirci a baya ba su ga da kyau ba da ka yadda wa'incan ba su ga da kyau ba su ma ba za su ga da kyau ba don wa mahiri na zalimi na jima'i duk abin da Allah ya kama azzaliman baya da shi to shi da zai kama azzaliman yau da shi Allah ya ce alam yarau shin ba su gani bane fi asfari ila shani a tafiye tafiye da suke yi daga Makka zuwa garin Sham kam da yawa a halakna min qablihim min qarnin wato mun hallaka wasu al'ummatai wato da suka zo suka su na al'ummatan da suka gabata saboda za su bi gidajen adawa za su bi gidajen samudawa za su bi gidajen mutanen annabi lo eh sadum din nan duka za su wuce su kafin su je sham Allah ya ga ya mu ya ga ya mu cewa wa innakum latumruna alaihim musbihin wa bil layl kuna kauce gidajen mutanen nan da suka yi kafirci Allah ya halaka su wa innakum latumruna alaihim musbihin da sassafe kuna wucewa Allah ya ce wa bil layl da jirmayin tafiya ta kama ku kuna zuwa ku fige da jinsu wannan sadum din inda Allah bana jetti inda Allah subhanahu wataala ya kifi mutanen annabi hudu har har har zurin yana nan tsakanin Makka da Sham idan za su je Sham suna wuce wannan tekun ko ruwan sha ba sa diba a wurin saboda ruwan wurin baya shawuwa wuri ruwa ne mai gishiri ruwa ne da duk girman tekun babu wani kifi ko wata dabba da suke rayuwa ai suna wucewa ga gidajen adawa har ma cikin suratul hajj Allah ya ce wa birin mu'affalatin wa qasrin makin suna wuce gidajen adawa su ga garijiyar su ga benayen su gidan da jinsu duk gidan da jinsu suna nan wasu sun faɗi wasu suna tsaye ga nan rijiyoyin su da abubuwan ibar ruwan su da tukanan su da koma da komi da nan wurin mutane ne a wurin yau ina suke Allah subhanahu wataala ya halaka su me suka yi kare ta annabawa suka yi da haka Allah ya ce wayannan mutane kuma da kuka ga mun halaka makkannahum fil ardi mun ba su karfi a bayan kasa wato da yalwa saboda mutane ne dugaye kamar da muka faɗa mutum za ga tsawon su zira'i sattin faɗin sa zira'i arba'in kai Allah mun gode da mu zama irin su ai wani da zai gani ba ai sannan kuma wahalar za ta yi yawa yanzu wanda yake da zira'i sittin a tsawo da zira'i arba'in a fadi in ka ɗauko bandirin yadi ɗari ya biyu ce ga ziran wando bandirin yadi ɗari ba ya ce bandir ne ga shi na bandir na yadi misali yadi ɗari biyu ce mara gajeren wando kaga yake ya shiga abinci kuma kaga sai yadda sai yadda hali yi ɗaki kuma dama sai dai su fafi dole zira'i sattin fadi arba'in ka gama su daga nan zuwa bakin bata daki sai za a daki ai dakuna ba za su garuwa kan tawa kan tawa kira za su zama amma Allah subhanahu wataala sai mu injikin ɗan kaɗan sannan kuma ba na tsawon kaɗan faɗin kaɗan gaba ɗaya faɗin mu zira'i ɗaya ne ran ka gaba wani faɗi da ka har ba haka za ka zira'i ɗaya ne sannan tsawon kuma zira'i uku ne amma can fa inda zirayi ɗayan nan yake zirayi 39 za ka ƙara nan inda zirayi uku nan yake sai ka ƙara zirayi 57 kaga ai girman jikin yayi Allah ya ce to kana girman innan mutanen ma eh karsa karsa kai da suka ji ƙarfi ya ishe su an ce fa saboda ƙarfin su da wannan girman jiki hindin nan idan suka iska ta taso sun yi shanya kuma ba sa so iska ta taba musu shanyan su sai su sai su yi gayya kawai mu zo mu tsaya bayan gari mu kare kawai kana ta shigo gari saboda saboda ƙarfi kawai wannan sai kama wannan sai kama wannan saboda ƙarfi sai su kewaye gari kawai iska ba za ta shigo gari ba eh Allah zuwa da wata ladin ya nuna musu ba komai bane da ya tashi halaka su da iskar ya halaka eh suka ga iska ta taso da ja a irin wancan iskar ne da suka zo suna tarewa kawai Allah subhanahu wa ta'ala halaka su da haka mutanen maka ku ba komai bane jikin ku dan kadan zirayi daya fadi tsawo zirayi uku irin mu ne su ma ba wai karta mutane bane amma kun sani ga mutanen da nayi su karta makanna crowd malam da makin lakum mun ba su dama mun yi su katta ga karfi ga yarwa jiki wanda ba mu ba ku irin wannan ba amma da suka saba ma Allah subhanahu wataala ya ce ba su share ba sannan Allah subhanahu wataala ya ce wa arsalna sama alaihim midrara cikin su akwai wadanda muka saukar musu da ruwa mai bibiyan juna kamar su waye kenan ka mutanen annabi nuhu su mutanen annabi nuhu ai da ruwa muka halaka su ko ruwa yana saukowa ta sama wani yana bulbulowa ta ƙasa shikenan har ya zama beyond control ba za a iya tarewa ba ya zama ba amfani ba ya zama ambaliya ya haɗe gida ya haɗe mutane in banda mutanen da suka tsira a cikin jirgin annabi ne Allah ya ce waja'alna al-anhara tajri min tahtihim sannan in ma ba maganin halakarwa ba wayannan mutane kin damar da muka ba su mun sauko musu da ruwan sama waja'alna al-anhara tajri min tahtihim mun ainihin musu koramu mun musu ni'imomi daban-daban a gidajen zaman su suna samun abinci da daɗi ga ruwan sama yana zuwa na ni'ima din ma amma yace duka da suka saba mana fa halaknahum bi dhunubihim sai muka halaka saboda ainihin kare ta annabawan Allah da suke shi ne zunubin su wa an sha'ana sai muka rayar da kauman akari da wasu mutane na daban bayan su da haka yadda muka tafiyar da su yau babu su sai dai tarihi ya bada labarin su to ku kuma fa ku sani muna muna da iko mu kawar da ku ya zama sai dai tarihin ku gashi Allah ya kawar da su sai dai mu zauna mu ba mu karanta tarihin su wayannan mutane maka kenan kamar da alqur'ani ya baraka shi alqur'ani tsoho ne sabo ne kenan su fa yake gayawa yana cewa Allah zai kawar da ku sai dai a gaya ɗan baya labarin yadda Allah ya kawar da su yadda ake gaya muku labarin to gashi Allah ya kawar da su din mu ne yanzu ake gaya labarin walau nazzalna alayka kitaba ولو نزلنا عليك كتابا في مرقات فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين الله سبحانه وتعالى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كافرين za su yi ta zuwa maka da ainihin bukace-bukace to haka kafiran baya ma suka yi ta zuwa da bukatu wa annabawansu amma fa tunda Allah ya riga da yayi su a kafirai a kafiran za su zauna ko da annabawan sun biya musu wannan bukatar ko ba su yi imani ba suna cewa ba su yarda da wannan alqur'ani ba Allah yana Allah yake cewa ya rasulullah wannan alqur'ani da daman ba za su yarda da shi ba walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin da za mu saukar maka da wani rubutu a jikin fata misali su ce alqur'ani to a rubuto mana shi mana a fata a kawo mana shi Allah ya ce da za a rubuto musu qur'anin gaba daya a fata a kawo ki falamasuhu bi aydihim su taba shi da hannayensu Allah subhanahu wataala yake yake cewa qala allazina kafaru cewa inna kafirai sun ce in hadha illa sihrun mubin wannan ba komai bane illa sihiri mabayani ai annabi Musa da littattafan yazo da Allah nan yazo daga wurin Allah a rubuce daga lauhul mahfuz rubutun kudura annabi annabi Musa yazo da taura a rubuce a cikin alluna suna shafa rubutun ba dan adam ne yi wannan rubutun ba amma haka bai sa suke imani ba to amma ina ga irin kafaran zamaninka da haka yadda na Musa ba su imani ba to kai ma naka ba su ba za su imani ba ko da an saukar musu da wannan alqur'ani a rubuce a cikin takardu ma'ana suka saba shi da hannayensu za su ce in hadha illa sihrun mubin wannan sihiri ne kawai mabayyani wa qalu lawla nuzila alayhi wa qalu lawla أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون Allah ya ce wa sallah abin da yana daga cikin abin da suka ga annabawansu kuma kai ba za su gaya maka wa qalu laula unzila alayhi malak suka ce wai su kafaran makka wai da gaske ne da sauko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da malaika mana yusaddiquhu da zai rika gaskata manzon Allah mana ja amarakum min sama a ce a ce akwai wani malaika da ya sauri daga sama malaika ne su gaishe a suran malaika in manzon Allah ya ce Allah ya aiko ni cewa malaika ya ce haka ne gaskiya ne shi ne shi da gaskiya ne Allah ya ce walau anzalna malakan ko da mun sauko da malaika kamar da suka nema kamar tarahu falam yi wa su imani wa haka Allah ya yi su la qudiya al-amru Allah ya ce ai da za mu sauko da mala'ika kam da al'amarin ma ya kare gaba daya ana ji halakin da Allah ya ce da in dai za ku ga mala'ika كما إن الله قال من أوت سورة يوم يرون الملائكة لا بشرى يوم يدين للمجرمين ويقولون هجرا مهجورا أنا أرانا أن لا سجى ملائكة باب مجانا البشر باب مجانا ainihin farin ciki a za su nemi wato a shiga tsakaninsu da wannan mala'ika a naran da za su ga mala'ika to fa maganan halakarwa ne za ka yi rasulallah ko da an sauko muka da mala'ika ba za su ainihin imani wa sun marayun zaruna in aka zo maganan halaka sun kuma Allah ya ce ba zan saurara musu ba don haka su shirya kawai duk abin da suka neman Allah ya ce na riga da na san suna da taqawatul abadiyya ko an kawo ba za su yi imani ba ko mala'ikan da suka ce zo ran da za su ga mala'ika ba maganan halaka su ne kawai da haka kuma a wannan lokacin mala'ikan bai zai saurara musu ba lau ja'al maras la halaku da mala'ika ya zo da halaka za su ولو جعلناه ملكا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون الله يقول ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون Allah ya ce walau ja'alnahu malakan da suka ce da a sauko musu da malaika Allah ya ce da za mu sanya shi ya zama malaika ma la ja'alnahu rajulan da za mu mai da shi wani namiji ne malaika ne zai zo a suran mutum kamar yadda malaika jibrilu yana zuwa a suran malaika yana zuwa a suran mutum ana a suran sahabin manzon Allah nan da ake kira bayyatul kalbi wasu abin da ya faru da sayyidina Abdullahi bin Umar ko wata rana malaika jibrilu ya zo a suran mutum a surar bijiyatul kalbi ya zo ya zauna suna hira da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to kasan wannan yake nuna maka mala'iku ma na da yusu annabi sallallahu alaihi wasallama saboda wata yi sahadar Allah to da ya hango a wani na zaune a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai zo ya wuce sai bai bai magana ba to daga ba sai dawo sai samu ba kuwa sai yace manzon Allah dazu na wuce ayi sanan sai na ganka tare da ligitul kalbi kuna zaune sai na ji nauyin yi muku magana annabi ya ce ka ga wannan wanda muke zaune da shi din yace kwarai kwa na ganshi ya rasulullah nabi ce to ina maka albishir zaka makance a ƙarshen rayuwa ai wannan wanda ka gani ba ligitul kalbi bane malaika jibrilu ya zo a sifar mutum da haka walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan da za mu sanya shi mala'ika ma da za mu aiko mala'ikan ma da zai zo ya rika gaskata ka to ba irin yadda suke zamanin bane da za mu sanya shi ne ya zama mutum wala labasna alaihim ma yalbisun Allah ce da za mu sa masu sutura irin suturan da suke sawa ana irin kalan kayan da suke sawa irin ta zai sa da zai zo a surarsa ta mala'ika ba saboda Allah bai kaddara za a rika ganin mala'iku yadda ake ainihin ganin mana yadda suke a mala'iku ba yawa sai dai a gansu a sura na dan adam lalle akwai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Usayd ibn Hudayr Usayd ibn Hudayr yana ganin mala'iku yana ganin mala'iku a gidan shi Allah ya masa wannan ni'ima yana ganin mala'iku a gidansa amma a suran mutane suke zuwa da farin kaya eh a suran mutane suke zuwa da farin kaya idan ya kabbarta sallah mala'iku suka zo su kewaye su yi sahu gabar yamma kudu arewa sannan wani lokaci haka kawai a gidansa sai a jiya ce a share nan wurin aikin fada zan yi baki zai yi bakin mala'iku mala'iku za su mala'iku suna zuwa suna yi masa gaisuwa saboda Allah ya jarrabe shi da ciwon basa shi kuma kaji bai wanda Allah ya ana ga mala'iku amma yana fama da ciwon basa in ciwon basa din ya warke sai mala'ikun su rena zuwa in yana fama da wannan ciwon basa din kuma sai mala'ikun su rika zuwa eh Allah ya hore masa yana ganin mala'iku sai da muhdair mu ba annabi ya ga mana yace da imanin mu zai karbi da zamu ga yana cewa sahabbai da yana ce musu da annakum takununa fi kulli halati kahalatikum indi la safahatkumul malaika da yadda kuke abuna din nan imani mai karfi yadda kuke jin imani mai karfi haka kuke ji idan kun koma gida to da malaiku za su rika ɗebe muku kewa a gida da za su rika zuwa masu da ba ku hannu kuna shan hannu da su kuna gaisawa da su annabi ya ce ba walakin halatun bihal sai dai wani lokaci kawai in kuna nan gaba na imani ya rufe ku idan kun fita kuma shikenan shi yasa ali sahabi sayyidina anzala basirul malaika ke wanda malaiku suke warkewa wata rana kawai sai rugo ya dawo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah na banu na faka hanzala hanzala ga yaro munafiki manzo Allah ya ce ya akai ya ce rasulullah ina gaban ka daban sai ya rika jin imani yadda yake ratsa ni da yadda da Allah da al'amuran lahiran nan da ake faɗa sai rika ji daban amma idan na koma gida aka shiga cikin iyalai da hawa hawa da rayuwar duniya duk sai in manta haka na zama munafiki manzo Allah ya ce aka ba munafiki bane haka abu yake eh law annakum takununa fi kulli halatin nan ne bai faɗi hadisin da za ku kasance a kowane hali halatukum inni kamar da kuke a wurina la zafatumul malaika da malaiku sun ainihin tsagaisawa da da ka ya rasulullah a karka damu a kuma wayannan mutane na makka Allah ya riga da yanke musu hujja ko da an kawo malaikan wato mutum za a kawo kuma zai sa irin kayan da suke sa kuma zai sa su yi imani shi yasa ma Allah bai kawo shi ba wala qad istuzza bi rusulin ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ya rasulullah kai hakuri ba kai kadai Allah ya aikowa ma'ana ba da kai aka fara annabta kadai ba ma'ana ba kai aka fara aikowa a matsayin annabi ba kuma ba al'ummar ka ce aka fara al'umma da su ba akwai al'ummatai da suka gabata wa kalistu za bin su da min qablika hakika an gizgilanci ga manzanni da suka zo kafin kai mara banu adama yan adam kenan fihim mala'ika cikin su akwai mala'iku al-insanu khuliqa khalqun fi ajiliyatin wato shi dan adam Allah ya shi wata halitta ce da take iya kafan komai yana li an yakuna shaytanan dan adam zai koma shedan kamar da Allah yake cewa akwai shayatinul insi wal jinni akwai shedanin mutane akwai shedanin aljanu Allah ya dan adam wato kabiliyarsa halittarsa tana iya daukan dabba dan adam yakan iya zama dabba dan ya zama kokarin sa kawai ci da sha da jima'i da bacci kawai wannan kaga ba maganan addini to kaga ya zama dabba kenan sannan kabiliyar dan adam a a dabbobin ma yakan iya zama wato dabbar daji bayan ya ci ya sha yayi jima'i yayi bacci sai kuma ya hau kashe mutane kaga irin dabbar daji kenan sannan a kabiliya na adam kuma zai iya zama mala'ika irin yadda Allah yake samu koya a cikin wannan wata na Ramadana ana baci ba sha ba kusantan iyali ba ainihin abubuwa da yawa da Allah subhanahu wataala ya hana ma'aikata su a cikin ainihin tsari na azumi da haka ya rasulullah ba kai kare Allah ya fara aikowa a matsayin manzo ba kuma ba kai kare aka fara karyatawa ba hakika an gizgilanci an karyata annaba da suka zo gabaninka fa haka bil ladina sakiru minhum ma kanu bi yastajun a alladina sakiru a alladina sakiru minhum wadanda suke wannan annabawa gizgilanci fa haka fa haka bihim ma kanu bi yastajun sai duk abin nan da suka kasance suna musu gizgilanci da shi sai ya same su ana Allah subhanahu wataala ya halaka su suka shiga cikin wani tatakoro wanda ainihin su ne suka zama abin yau izgilanci kamar yadda da su ne ainihin suke izgilanci Allah ya gaya mana cikin kisar annabi Nuhu ko lokacin da annabi Nuhu yake ya era jirgin sa na ruwa sai suka zo Allah ya ce kullama marra mala'un min qaumihi sakhiru min duk lokacin da mutanen suka zo Nuhu annan irin lissafin naka musamman irin lissafi bane jirgin ruwa a sahara mu da ba mu da teku amma kana kera jirgin ruwa wannan wani lissafi ne in nuhu annabta ta gagara yanzu an koma kafinta ai da man da sana'a maka kama ya fi maka suna ta masa gilanci Allah ya ce ga ya musu in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskaru yadda kuke min gilanci nan kuna ganin man kama komai ba wallahi sai da rawa akwai ranar da kuma zan ganku kuna cikin wani yanayi za ku gane cewa lalle a sai ku ne ba ku kama komai ba ni kuma ni ne wanda randa na riga da na kama komai Da haka Allah subhanahu wataala yana rarrashin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama cewa wannan abin da suka yi maka na karyatawa da izgilanci fa bai zai tafi a haka ba Allah subhanahu wataala sai ya rama maka don ba a taba yi wani annabi ma izgilanci ba sai da Allah ya rama masa balle kai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama kursiru fil ardi قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين Allah ya ce kul ka gaya musu ka gaya mutanen Makka siru fil ardi ai ko mutanen Makka mafi yawancin ku kifin rijiya ne ba kwa yawo a bayan ƙasa ce musu ku yi tafiya a bayan ƙasa mana sun manzuru ku duba kaifa kana ajibatul mukazzibin ya ƙarshen makaryata masu karyatawa ya kasance ana wanda su karyata manzanni akwai waɗanda suka taba karyata manzanni suka tsira a babu wanda suka taba gari irin manzanni suka suka tsira qul liman ma fi samawati قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله hmm كتب على نفسه الرحمة hmm ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه hmm الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون Allah ya ya sake faɗa wannan aka ce yana daga cikin salon Makka da muka faɗa Allah shi zai yi tambaya idan suka gagara amsawa kuma Allah subhanahu wataala ya amsa ya ce manzo Allah to ka amsa musu da abu kaza kul ka gaya musu liman ma fi samawati wal ard wai mallakan abin da yake cikin samai da samman da mallaka abin da yake cikin kasai da kasan wai na waye ne a cikin su akwai wanda yi sama akwai wanda yi kasa akwai wanda yake mallaka abin da yake cikin su ba za su yi baka amsa ba ko to kul lillah ka ce na Allah ne shi kadai eh kataba ala nafsi rahma ya riga da ya wajabta wa kansa ya hukunta wa kansa cewa shi mai jin kai ne mai falala ne mai alfarma ne Allah yana da falala yana da alfarma yana da tausayi shi yasa bai azabta su ba sai da ya aiko musu annabawa amma tunda suka gare ta sani la yajba annakum ila yawmil qiyamati da wallahi Allah zai tara ku ranar tashin alkiyama lijazikum domin yayi muku ainihin sakamako la raiba fihi babu kokonto na zuwan wannan rana tashi alkiyama Allah ya ce alladina kasiru anfusahum fa hum la yu'minun amma wanda suka yi kansu asara shine ba sa imani da annabawan Allah balle ma su imani da cewa akwai wata rana da ake kira ranar tashin alkiyama amma wannan rana tana nan a Allah ya ce ku imani da ita ko kar ku imani da ita lalle wa anna sa'ata atiyatu la raiba fiha al- tashin alkiyama za ta zo babu kokonto a cikinta ko kun yadda ko ba ku yadda ba ko kun shirya ko ba ku shirya ba sannan kuma Allah subhanahu wataala shi ya halicci sama shi ya halicci ƙasa shi ya halicci abin da yake tsakanin su kuma shi yake juya su shi yake da daman yayi duk yadda yake so a cikin su subhanahu wataala walahu ma sakana وله ما سكن في الليل والنهار hmm.
وهو السميع العليم Allah subhanahu wataala walahu ma sakana fil layli wan nahari wato duk abun nan da yake zaune a nitse a cikin sammai a cikin dare da rana kai malaman tafsiri suka ce a nan wurin akwai takdiri wa ma taharraka duk abun da ma baya ma nitsuwa a cikin dare da rana lahu duka na Allah ne subhanahu wataala ma'ana kulli shay'in kowane abu fa huwa rabbuhu wa khaliquhu wa malikuhu Allah shine ubangijin abun shi ya halicce shi kuma mallakarsa ne a qala fi bidayati surati dama Allah ya faɗa farkon sura khalaqa samawati wal ard ya ce alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal ard a godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halicci samai da ƙasa shi yasa anan zaka yi ta jin ana maganan wato samai da ƙasa din to bayan an faɗi maganan wuri dole ai maganan lokaci Allah ya ce to ni ne da ni ne da wuri ni ne da lokaci to dama kuma shine rayuwar ai wuri da lokaci ne rayuwar ai da haka zarfu zamanin ne daman da zarfu makanin anan ake rayuwa ana rayuwa ne tsakanin lokaci da wuri Allah ya ce to duk lokutan nawa ne ana duk wuraren kuma nawa ne in wuri zaka irga bai wuce sama da kasa ba idan lokaci zaka irga bai wuce dare da rana ba to dare da ranan nawa ne sama da kasan nawa ne to abubuwan da kuke bautawa su ina nan babu a sai su ba su da komai kenan to tunda ba su da komai ba sun cancanci a bauta musu ba Allah shi yake da komai huwa samiul alim shine mai jin nan da abin da bayan suke aikatawa al alim kuma sani da abin da suke aikatawa wala ghayra Allah ya tafi waliyin قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم mm قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين
Allah ya ce ka gaya musu idan ba san waye Allah ba tun da ya can da aka gaya mana kulli man ma fi samawati wal ardi kulli lillah aka zo aka sake gaya mana wa lahu ma sakana fil layli wan nahari sannan aka zo kuma yanzu Allah ya ce ka gaya musu qul a ghayra allahi attakhizu waliyan yanzu ni din nan kun yadda in riki wani Allah a matsayin majibinci bayan ni din nan na san Allah nan shine fatiris samawati wal ard wanda ya kaji sammai da ƙasa ba tare da misali da ya gabata bai an ce fatara shine wanda ya halicci abu ba tare da ya kwaikwayi wani ba to shi Allah ya halicci sammai da ƙasa ne ba tare da ya kwaikwayi wani ba amma mu yanzu idan zamu halicci sama da ƙasan mu wato kwaikwayon na Allah muke yi zaka ga yadda sama take fari duk yadda ci gaban zamani ya zama idan mutum yayi ɗakin sa kaga ɗakin ka ai yana da sama yana da ƙasa ko yana da shimfiɗin ka na tile yana da kuma silin ɗinka na sama ko POP sai kaga da silin ɗin da POP duka sai ayi fari yadda Allah ya dace fari dama sai sace kamta aka yi daga wurin Allah subhanahu wataala amma shi ba Allah subhanahu wataala ba ruwa ne bai koya ba fa'idi samawati wal ardh shine ya tsari samai da ƙasa ba tare da ya gansu abun wani wani ba wa huwa yutim wa la yu'am Allah shi yake ciyarwa ba da ciyar da Allah shi yake azurtawa ba ne azurtar ba wanda yake azurta inna Allah huwa razzaq Allah shi ne mai yawan azurtawa ma ba iya azurtawa ba Allah yake ga ya musu kullin ni umirtu an akuna awwala man aslama ni da man hawo ce ni zamani ne farkon wanda zai yi kauyarsa ga Allah subhanahu wataala a ni ne farkon wanda zan fara yi kauya ga Allah wala takunanna min al-mushrikin kuma Allah ya yin gargadi ya ce kada yadda in zama daga cikin masu yi Allah tarayya ana ku bauta wa Allah kuma ku bauta wa gumaka ana ku ce wai suna bauta wa gumakan ne wai don su zama tsari zuwa ga Allah a ai tsari zuwa ga Allah khairu rasuli rasulullah sallallahu alaihi wasallam babban tsari zuwa ga Allah da zai sada kar Allah shi ne manzon Allah haka manzannin Allah su ne tsarin bayi zuwa ga Allah subhanahu wataala ba gumaka da suke bautawa kun kuma ka ga mu shi ga su yi قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم kaga muku akwai wata rana mai girma ya ranar nan da Allah ya ce lai ba lakum ila min kiyama to kaga muku kul inni aqafu in asaytu rabbi azab yawmin azim kul kaga muku inni dinna aqafu ina jin tsoro ina saytu rabbi idan na ainihin saba ubangiji na azab yawmin azim azabar rana mai girma ita ce ranar tashin kiyama Allah da kansa ya kira ta da rana mai girma ya ga mana girman nata cikin suratul hajji Allah ya ce inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim ko girgiza na ranar tashin kiyama girgiza ne mai girma yawma tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at ranar da mace mai shayarwa za ta kizge danta daga bakin nono ta jefar kaga fa yadda mace take son shayar da danta amma za ta kizge ta jefar shi ma bai zai dace mama mama bani ba tana jefar da shi shi ma sai ya yi jemu eh yawman yaj'alul wildana shiba ranar da take sa jarirai su gemu eh daga jariri da baba gashin gashin zai fito ba ma iya gemu ba gemun ma fari tas ta sa jariri ya hurhura kai ka san girman ranar ya kai girma Allah ya ce wa tabau kullu zati hamlin hamlaha ranar da wace wace mace ne ciki ko haihuwar da bai ba za ta haifi dan tana haihuwar ba za ta biyo ta kansa ba shi ma bai zai biyo ta kanta ba zai gudu ya barta za ta gudu ta bashi subhanallah Allah ya ce wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara za ka ga mutane kamar sun yi marifa ma'ana kamar suna cikin hali na maye Allah ya ce wa ma hum bisukara ba maye suka yi ba walakin azaban lahi shadid azabar Allah ne zallan sai tsane ka rana ce mai girma rana ce da Allah yake ta idan sama idan sama'u shaqqat wa azina rabbiha hukkat wa idan ardu muddat rana ce idan sama ta kikkice sannan ƙasar nan aka zo aka nade ta rana ce Allah subhanahu wataala yake cewa wataral jibala hamidat inni akhafu in asaytu rabbi azab yawmin azim ina jin tsoro idan na saba ubangiji na azabar rana ne girma ita ce ranar tashin alkiyama eh من يسر عنه إذا فقد رحمه من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين bara so mutai kan azabai ne sai sa da shimana ya karisa man yusra wa yau mai din duk wanda aka kawar da shi daga ganin azaba da wahala da tashin hankali na wannan ranar tashin alkiyama din Allah ya ce faqad rahima ka amma Allah ya tausaya masa Allah ka kawar da mu makar mu gani Allah ka tausaya mana albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda ba za su gani yadda suka zauna a nan duniya aka yi a masallaci ana musu tafsiri ana ba da labarin abun haka a can lahiran ma labarin kawai za su ji da Allah sa labarin kawai za mu ji muna can jira a shi muna zaune sai dai mu ce mun ji da an ce ranar nan akwai abu kaza za a yi za a yi abu kaza ai ta dai an ai dai an duk wannan tashi hankali ko ku gani ba Allah yana da dama zai ya dauki Allah ya ce to duk wanda ta daukewa wato ganin wannan tashin hankalin a wannan rana din Allah ya ce kai na tausaya masa na so shi da alheri Allah ka tausaya mana Allah ya ce zalika al-fawzul mubin kai amma wannan shine rabo mabayyani shine mutun ya rabo dan ko tashi hankali ne aka ci akai a duniya Allah ya maka sabani da shi an gama guje guje da duk abinda za a yi mai faduwa ya fadi mai firgita ya firgita kana zuwa ka dawo ka samu an nitsu ma har dariya ake ana bada labari tab kaga inda wani ya fita a guje yadda wani ne shikenan sai ka ji labari kawai na abin da ya faru da haka wanda ya ji labari da wanda abin ya faru da shi kasar da zai zama yi ɗaya ba da haka Allah subhanahu wataala ya ce to duk wannan tashe tashen hankalin a akwai wanda ba za su ba za su gani ba da haka labari ko za su a Allah ka samu ma labarin zamu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da makaranta a nan duniya muka ji labarin abun to a lahira ma zama labarin ko zamu muna cikin girman al'arshi tare da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah karba mana ibada Allah karba mana ibada yan uwa mu dage da tasbihi da zan da nake karanta wata magana ta Imam Zuhri yace cewa tasbihi da da zaka yi a Ramadana ladan sa dai yake da tasbihi dubu da zaka yi shi a watan da ba na Ramadana haka abu ce a harasan mu mai ta tasbihi mai ta tasbihi Allah subhanahu wataala ya karba mana ibada mun ga yadda kwanaki suke ta zagayawa gashi har yau mun cinye mako da a cikin ainihin a wannan lokata na watan Ramadana to haka kanka an karanta ka ji an ce yanzu an tafi sha biyar da tsohuwar kare kenan ka ji an ce ai saura biyar ma da haka ka dage a wannan dama da muka samu na rayuwa mai amfani da ita Allah ya dace da mu Allah ya sada mu alheri duniya da lahira muna baran Fatiha da izaja a kusu bayan Allah da suka mana aiki na alkhairi ka gyara mana bohol na gida Allah saka musu da alkhairi Allah ya biya musu bukatun su Allah ya jikin iyayen su sauran ayyuka da suka rige mana a wannan makaranta Allah ka mana wanda za su yi mana su albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iyayen mu da malaman mu da dukkan yan uwa da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu Allah sa su huta kuma Allah ka ba mu gujirintar da su wannan wahalhalu da tsanani da ake ciki Allah ka mana saukin sa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ka min da mu albarkan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ka iya mana bukatu mazahiran wa batinan mukiyan mu Allah ka shirye su idan ba shirya bane Allah ka bada maganin su Allah ka fi su ka san su Allah kana da wata kan da zaka dauka kan su Allah ka mana maganin su albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rabbi bi zati wa bi sifati wa kullana fi sa'iril halat